أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 22 da watan juma'a ula shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 16 da watan 12 shekara ta 2022 miladiyya zan mu ci gaba da karatun littafinmu na sunan abi dawud rahimahullahu ta'ala mafi kimar littafi tsakanin a sunan al'arba'a muna cikin kitabu sala kitabu sala babu na sha bakwai zan mu tashi wannan shi ne darasinmu na talatin da takwas ina da baban da zan mu tashi babu ma ya kudu rajul inda da kulihil masjid nan ne ko baban da ke bayanin abin da mutum zai faɗa idan zai shiga masallaci in zai shiga masallaci mi zai ce al'imamu abu daud da sujistani allah mashi rahama yake cewa hadisi na 461 haddasana muhammad bin usman al-dimashqi qala haddasana abdul aziz yani addara wardi an rabi'at bin abi abdurrahman an abdul malik bin sa'id bin suwaid qala yake cewa sami'tu aba humaid naji aba humaid aw aba usaid al-ansari yaqulu yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nan zan ga an kawo shakku amma shakku da yake cikin sahabbai ne bai cutarwa yace iza da khala ahadukum almasjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci falyusallim ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam summa liyaqul sannan yace allahumma iftah li abwaab rahmatik allah ka buda mini kohohin rahmatka fa iza kharaja idan ya huta falyaqul yace allahumma inni as'aluka min fadlik ya allah ina roƙonka daga faralakka kenan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik in kuma ya hutu Allahumma ne as'aluka min fadlik wannan addu'a shiga masallaci kenan da ma kuma huta hadisi na 462 al-imam Abu Dawud Allah mishi rahama yake cewa haddasana Isma'il bin Bishr bin Mansur haddasana Abdurrahman bin Mahdi ana Abdullah bin Mubarak an Haywata bin Shurai kala yake cewa laqitu Uqbata bin Muslim na gamu da Uqbata bin Muslim fa qultu lahu nace mishi balagani labari ya iso mana annaka haddasta kai ka bada labari daga Abdullah bin Amr bin al-As anin nabi sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana shi ya kasance idza da khala masjid idan ya shiga masallaci kala sai ce a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim yana karanta wannan addu'a ina neman tsari da Allah mai girma da huska shi mai karamci da mulkin shi wanda yake da dadde gami da shaydan jehehe daga rahama Allah kala sai ke ce aqad yace qultu na'am nace mishi eh ƙala sai ke cewa fa'iza ƙala zalika idan ya faɗi haka ƙala shaiɗani sai shaiɗan ya ce kufi zami nisa ilal yau an kiyaye shi daga gare ni gami da sauran wannan wunin ga baki ɗaya ma'ana Allah ya kiyaye shi gami da wannan wunin nan a ƙad da yake cewa ma'ana shi fahasab ya wadatar ma'ana ya wadatar fahasab wannan hadisin ibn hajar al-makki Allah mashi rahama yake cewa inni uridu hifzahu yana nihin in urida hifzahu min jinsi shayatin idan ana nihin kan cewa Allah ya kiyaye shi ne gami da jinsin shaidanu gaba ɗaya sai a kiyaye shi ya yi nihin cewa am ne amma kuma ba dukkan kiyayewa ba ana nihin kiyayewa daga kaba'iru zunub dan an kiyaye shi sai zama na hassa ga'ir ba yayi wanda kwadan adam wannan ba ma'asumi bane kiyayewa gami da kaba'iru zunub ko kuma ya kasance daga iblis la'in ne sai ya kasance an kiyaye shi gami da shaidan amma kuma rundunonin shaidan ke suna nan kananan su suna iya batar da shi batarwa wadda ita kuma tasu bata kai ba ta shaidan kin yace abin da yasa muka ambaci wannan dan kan wani ya gani cewa zanubai ana ta yin su masu yawa kuma ga wanda ya hudu wannan addu'ar ma ana ganin shi yana aikata wasu saban Allah yace sai zama na dole ne mu dau hadisin akan wannan magana da aka faɗa cewa kaba'ir ake nihi yace fihi anna zahiru lamu shaytan lil ahad yace amma anan gurin abin da ke nunin cewa alif da lam kin da aka faɗa lil ahad ce shaydan kin wanda aka sani dan ba a ce ba husfi da zalika min shaytanin da an kawo shi da nikira ne ya ce wani shaydan amma nan gurin aka ce gami da shaydan kin wani shaydan ana nihin ma'arifa da tazo shaydan sananne wanda muka sani kenan sai kasance wanda ya faɗi wannan da albarka wannan jumlolin addu'o'i da ya faɗa Allah zai ba shi kariya gami da saban Allah kuma sai ya kasance ya taimaka mishi akan aikata ayyuka na alkhairi to da wannan ne iskalin da ke cikin hadisin zai gushe ibn hajar haka yi bayani ibn hajar al-makki ba al-asqalani ba hadisi na babe na goma sha takwas babu ma ja a fi salati inda da kolul masjid baban da ke bayanin yin sallah lokacin da aka zo shiga masallaci al-imam al-hafiz abu dawud da sajistani rahimahullahu ta'ala yake cewa hadisi na 463 haddasana al-qanabi haddasana malik an amir bin abdullah bin zubair an amr bin sulaim az-zurqi an abi qatada anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jaa ahadukum al-masjid idan dayan ku yazo masallaci falisalli sajadataini to yayi sallah raka'a guda biyu min qabli an yajlisa tun kahin ya zamna tun kahin ya zamna kenan wannan al-Imam al-Khattabi yake cewa cikin wannan hadisin akwai ilimin muka na fiqhu cewa idan mutum ya shigo masallaci to ya zamana a gare shi na akan shi yayi sallah raka'a guda biyu tahiyatul masjid kahin ya zamna kahin ya zamna yace duk dawai ne ya zamana a juma'a ce ko a watatta ce duk ɗaya ne liman yana bisa mumbari ko kuma yana bai sabka bai bisa mumbari kamar yadda hadisin annabi ya yi nuni wannan magana in ji khaddabi ita ce sahihiyar magana wadda kyarar ta zo a ruwaya a cikin ruwaya jabir khaddabi ya ce wani mutum ya zo ranar juma'a annabi yana khutba ya ce ka yi sallah raka'a biyu ya ce a'a ya ce to tashi kai sallah raka'a biyu ya ce to malamai mutane sun yi saɓani akan wannan magana shafi'i ya tafi akan zahirin hadisi da shi da ahmad da ishaq ibn rahuwiya a kan shi kuma hasanul basri ya tahi da makahulu suka ce idan liman ya kasance ya hau mumbari suka ce su ba za a yi sallah ba wasu jama'a kai su suka tai akan cewa ba za a yi sallah ba idan liman yana bisa mumbari ma'ana nan mas'ala ce da take sananna ta sabani a wajen malaman fiqihu kan cewa idan liman yana hudu bashin za a yi raka'a bi ko ba za a yi ba wannan sanannen mas'ala ce wanda suka tai akan cewa ba a yi cikin su akwai ibnu sirin da adha ibnu abi rabah da nakhai da qatada da ɗaliban abu hanifa kuma ita ce maganan malik da sufiyanu sauri wannan ita ce maganganun malamai akan matsala amma magana mafi inganci kamar yadda khattabi ya yi nuni allah mashi rahama cewa shine magana mafi inganci za a yi hani akan cewa mutum ana liman yana hudu ba kan mutum ya yi ya tashi ya sallah raka'a biyu wanda yana zamne ba liddakhil ba wanda ya shigo shi ga umarni an mushi ga umarni shi wanda shigowa ce ya yi umarni ya keɓance shi an yi ta mushi za a hadu kuma masjid amma wanda kuma zai tashi yana zamne kawai ya tashi ya kirkiri nafila wannan kuma hani shi yake banta hadisi na 464 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarana abdul wahid ibn iyad akhbarana abu umays utbah ibn abdullah an amir ibn abdullah ibn zubair an rajul min bani zuraik daga wani mutum daga bani zuraik an abi qatada an annabi sallallahu alaihi wasallam nahawahu ya kawo kwatankwacin shi za da sai ya kara ya ce sun maliyukad sannan sai iliyaka ud sannan sai ya zamana ba'a da bayan haka in sha'a in ya so auli ya zahabu li hajatihi ko ya tahiye shi zuwa ga bukatar shi ina wannan a cikin shi an ce an rajulun akwai rawi mubham wanda ba sahabi bane wanda wannan alama ce ta rauni matukar an samu ibhami sai dai hadisin na baya shi ake abin nan da shi aiki da shi shine sahihin hadisi ba wannan ba na biyu hadisi na babe na goma sha tara al'imam yake cewa babu fadlul qu'udi fil masjid baban da ke bayanin faralar zama a cikin masallaci mutum ya zamana a masallaci hadisi na 465 al'imam yake cewa haddasan al-ka'anabiyyu an malik ka'anabi ya ba mu labari daga malik al'imam al-ka'anabi yana daga cikin manya-manyan ɗaliban al'imam malik cikin nuskha mata al'imam malik bin anas ta muwadda nuskha shi tana daga cikin afdalin nusakh Allah mashi rahama ya sha shekaru aru aru tare da Malik an abi zinadi daga a'araj daga abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan gurin sanadin cike yake da manya babu wanda za a taba yake cewa al mala'ikatu salli ala ahadikum ma dama fi musalla wannan shine irin sanadin da ko mutum karamin karamin dalibi cikin ilimin kamar mu ba abin da zai kokarin daga gani kasancewa ba abin da za a taba kana gani kawai ka iya cewa sahihi ne dan babu mutunan taba cikin wa'annan ka anabi ko malik ko abu zinari ko arash su ne guda hudu kawai na biyar abu huraira ne ya ce almala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna salati ga ɗayanku suna addu'a ga ɗayanku ma dama fi musallahu lazi sallafi matukar yana cikin gurin sallashi da yi sallah ciki malami hudis matukar bai yi hadasi ba bai yi kari ba au ya kum ko kuma bai tashi ba suna cewa Allahumma gafir lahu Allahumma rahamhu Allah kai mishi gafara Allah kai mishi rahama kaga wannan yana daga cikin mafi girman addu'a wanda addu'an mala'iku kuma san matsayinta a wajen Allah madaukakin sarki hadisi na 466 al-imam yake cewa haddasan al-qanabi an malik an abil a'raj an abi huraira kenan da nafsin irin sanadin da ya gabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah kala yana cewa la yazalu ahadukum fi salatin e ɗayan ku ba zai gushe ba cikin sallah ma kanatu salatu tahbisuhu matukar sallah ita ta tsaida shi a cikin masallaci la yamna'uhu an yankaliba ila ahlihi ba abin da ya hana shi ya juya ya tafi gidan shi illa salatu sai sallah kenan wannan irin wanda can da ya wuce ne matukar yana cikin masallaci to sallah ta tsaida shi kuma daidai yake da yana cikin sallah hadisi na 467 al-imamu abu dawud yake cewa hadasana musa bin isma'il shine at-tabuzaki hadasana hammadu an sabit an abi rafi an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah yana ci kala yana cewa la yazalu al-abdu fi salatin bawa ba zai gushe ba yana cikin sallah ma kana fi musallahu matukar yana cikin gurin sallah shi yantaziru sala yana sauraron sallah taqulul mala'ika mala'iku suna cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allah kai mishi gafara Allah kai mishi rahama hatta yansarifa har sai ya tahiya shi awi hudisi ko yayi hadasi ya karya arwallar shi ma'ana faqila sai aka ce mayi hudis me ake nihi da yayi kari kala sai ce yafsu shine yayi iska mara sauti aw yadrit ko iska mai sauti shine kamar yadda ya zo cikin muwatta cewa fusa'un addur audur radun hadisi na 468 al-imam yake cewa haddasana hisham ibn ammar haddasana sarqat ibn khalid akhbarana usman ibn abi al-atikat al-azdi an umayr ibn hani al-ansi an abi huraira kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atal masjida li shay'in duk wanda yazo masallaci dan wani abu fahuwa hazzuhu to wannan abin shine raban shi ya tafi masallaci dan saboda wata bukata shi daban to wannan shine raban shi kamar misalin innamal a'malu binniyat ne daidai yake da shi kuma zabura suwa ce akan kyautata niyya da gyara ta zuwa ga masallaci kan mutum ya cakuɗa ta da wata bukata daban cewa zan tafi masallaci in yi sallah amma dan saboda mun yi randebu da wani cewa can zan mu ga masallacin ko kuma dan saboda akwai wani daga nan gurin in tafi guri kaza a'a ya zamana kyakkyawan niyya ta hutar da kai masallacin ya kai ka wani abun sai dai ya ci albarkacin zuwa masallacin ba dai zuwa masallacin bai ci albarkacin zuwa gurin wani babe na 20 al-imamu abu dawud yake cewa Allah ji kanshi da rahama babun fi karahiyati inshadid dalati fil masjid baban da ke bayanin karhancin shelar bataccen abu cikin masallaci abinka ya bace ka tashi masallaci ka yi shela wannan makaruhi ne hadisi na 469 al-imam yake cewa haddathana ubaidullah ibn umar al-jushami haddathana abdullah ibn yazid haddathana haywaya an ibn shuray qala yake cewa sami'tu abul aswadi naji abul aswadi shine ya'ani muhammad ibn abdurrahman ibn nawfal yaqulu yana cewa akhbarani abu abdullah maula shaddad abu abdullah maula shaddad ya bani labari annahu sami'a abu huraira cewa shi yaji abu huraira yaqulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sami'a rajulan duk wanda yaji wani mutum yanshudu dalatan fil masjidi yana shelar wataccen abu cikin masallaci yana shela yace fal yaqul yace mishi la addahu Allahu ilayka Allah mai do maka ita fa innal masajida lam tubna li haza dan saboda masallatai ba a gina su dan shela ba ba a gina su dan yin wannan abun ba in wajen masallaci ne yake so yayi shelar shi ‘yan masallaci su ji amma ba daga ciki ba ya huta daga waje ya musu shelashi amma ba cikin masallaci ba al'imamu ibn raslan mai sharin sai sunan abi dawud yake cewa ma'anar cewa kada allah mai do maka ita dalili ne akan yin mummunar addu'a ga duwan da tashi yana shela cikin masallaci da cewa ka allah ba shi wannan abin da yake nema cikin dukiyar shi kuma wannan ka ga an munana mishi mu'amala ce bi naqidi qasdihi ya fifita duniya yana shelarta a cikin ɗakin Allah gurin bautar Allah mutane sun zo shagalta da addininsu amma shi ya tashi yana musu shela to wannan sai aka mishi mu'amala da aka sin abin da yake so wa fihi annahyu an rafa istauti a cikin shi akwai hani game da daga murya bi na shi dala akan shela bataccen abu to abin da ke cikin ma'anar shi ma duk abin da ya kama da cigiyar batacce yace shi ma ya shiga ciki kamar misalin ciniki da saye da saidawa shi ma ya zo wani hadisi shi ma mai saye da saidawa annabi ya ce a ce mishi la arbaha Allahu tijaratak ka Allah sa riba a kasuwancinka wanda aga yana sai yana saidawa a cikin masallaci yace ba a gina masallaci ba yana nihin ba a gina masallaci ba dan saboda cigiya bataccen abu bari dai an gina su ne dan saboda zikirin Allah da bautar Allah da sallah da karanta ilimi da muzakara cikin alkhairi dan wannan aka gina masallatai sai babu na 21 al'imamu abu dawud Allah mashi rahama yake cewa babun fi karahiyatil buzaqi fil masjid baban da ke bayanin karhancin yin tohi a cikin masallaci da a ce albuzaq ko albusaq da sadu duka ɗaya ne shine yin tohi hadisi na 470 al-imam abu daud Allah mushi rahama yake cewa حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سيرة أمنشن الله ينا cewa الطفل في المسجد خطيئة yin tohi cikin masallaci zunubi ne wa kafaratuhu an yuwarihi kafara shi shine mutun ya binne shi yanan wannan cikin masallatan da suka kasance na ƙasa ne ba tafi bane irin wannan na yanzu hadisi na 471 al-imam yake cewa haddasana musaddadun haddasana abu awana an qatada an anas ibn malik kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal buzaqa fil masjid khadi'a yin tohi a cikin masallaci zunubi ne wa kafaratu hadafun ha kafara shi shine binne shi mutun ya binne shi a inda yi shi al-imam al-hafiz badruddin al-aini Allah mashi rahama a cikin sharhi sunan abi daud dan aini mai umdatul qari yana da sharhin sunan abi daud yake cewa waqtalafa ulama malamai sun yi sabani fil murad bi dafinil buzaqi akan me ake nihi da binne tohi a masallaci jumhurin malamai sun tahi akan cewa shine binnewa da ƙasa a cikin masallaci ka ɗauko reran masallacin da ƙasan masallacin ka rihe shi in kuma baka yi wannan ba ka ɗauke shi ka hudda daga masallacin ka kai shi waje ka zubda ya ce wa kana zatu hasirin in kuma masallacin da tabarmi ne fala juzu bai halitta ba ka yi tohima bisa tabarma kuma ka rihe ihtiraman lil maliya dan girmama dukiya in ta tabarma kan mata tohi ka ka kasa ka ruha kaga bata abin ne ma ka ƙara yi amma wannan yace ana nihin tilbaya kamar yadda muka yi bayani qultu yanke cewa idza kana al insanu muhtajan ila daf'il busaqi idan mutum ya kasance yana buƙatar zubda tohi zubda miyau kuma masallacin ya kasance da tabarma ko kuma akwai shinhuda ko kuma akwai rihi wanda shahe an mishi na ƙasa ya tohar da wannan tohin ta ƙarƙashin ƙafar shi ya goge shi cikin masallacin ta yadda babu alama ba yadda zaka gane to wannan babu lahi a gare shi don hadisin da zai zo dan ya ce fa ba saka ta hata kadami hil yusra summa dallaka hubi na ali a hadisin da zai zo ma'ana a cikin hadisin mun fahimta akan cewa tohi abu ne mai tsarki haka nan majina ita ma abu ne mai tsarki dan inda a ce ba mai tsarki ba an ce a barta a masallaci ba a binne ta hadisi na 472 al-imam yake cewa haddasana abu kamil shine abu kamil al-jahdari haddasana yazid ibn zurai an sa'id an qatada an anas yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa an-nukha'ata fil masjidi majina a cikin masallaci fa zakara mislahu sai ya ambaci irin hadisin da ya gabata ma'ana khadi'atun wa kafaratu hadafunuha kenan wannan da an-nukha'a da an-nukhama shine duka ɗaya ne hadisi na 473 al-imam yake cewa haddathana al-qanabi haddathana abu mawrud an abdurrahman ibn abi hadrad al-aslami kala yake cewa sami'tu aba huraira naji aba huraira yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dakhala hadha al-masjid duk wanda ya shigo wannan masallacin fa bazaka fihi yayi tohi ciki aw tanakhama ko ya zuba majina fali hafur to yayi rami wale da funhu to ya binne shi yayi rami ya binne shi fa in lam yaf'al idan bai aikata ba ka fal ya to yayi tohi fi bihi a cikin tuhashi summa li yakhruj bihi sannan ya huta da shi kenan wannan ta kama dole ga hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi hadisi na 400 da duka ma'ana babu magana ɗaya suke akan shi hadisi na abin nan na 474 yake cewa haddasana Hannad ibn Sirri an Abil Ahwas an Mansur an Rabi'i an Dariq ibn Abdullah al-Muharibi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza qama ar-rajulu ila salati idan mutun ya tashi zuwa ga sallah au idza salla ahadukum ko idan ɗayan ku yayi sallah fala yabzu kanna amamahu kada yi tohi a gaban shi wala an yaminihi ko damashi walakin an tilka aisari walakin an tilka aisari sai dai yayi shi ta wajen hagumikin shi in kana farigan in babu komi in ba kowa ba mutum a gurin au ta hata kadami hilusara ko kalkashin diddigen shi na hagum sun mali ya kulbihi sannan sai ya aikata haka da shi ma'ana sai ya goge shi nan ya kulbi ma'ana ya fa'al bihi hakaza tanakhama a nan gurin al-imam a cikin al-maqari yake cewa an-nukham shine in an ce an-nukhama abin majinar da take hutawa daga kirji maganar da ta huto daga kirji ita ake cima an-nukhama wadda ta huto daga hanci ita ake cima an-nukha'a duk da kawai da Hausa majina zaka ce musu hadisi na 475 al-imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Dawud haddathana Hammad haddathana Ayyub an-Nafi an ibn Umar kala yake cewa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khutubu wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutuba izra'a nuqamatan fi qiblatil masjid sai ya ga tohi majina a qiblan masallaci fata gayyaza ala nashi sai annabi ya bata rai ga mutane sun hakka ha sannan ya kankare wannan majina kala sai cewa asbuhu ina zatan cewa fada abi za'afaran yace a kawo turaren za'afaran faladaqahu bihi ya cakuda ma gurin wa kala yake cewa inna allaha ta'ala Allah madaukin sarki qibla wajhi ahadikum yana wajen huska ɗayan ku iza salla idan yayi sallah fala yabzuqu bayna yadayhi kada yi tohi a gaban shi kaka yi tohi a gabanka wannan kuma yana daga cikin ahadis wanda sun shahi sifat na Allah madaukin sarki ba a buga bangaren shi da bangare ka ce nan yana yin Allah yana gaban shi da zatin shi da kaza Allah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi tunani cikin sha'anin halittu ba cikin sha'anin Allah ba dan ka gama shi kace ka cakuda shi da istawa ala arshihi sai ka kasa samun natija mai kyau ka shiga rikici akan sha'anin Allah madaukin sarki wanda ba manhajin magabata bane قال أبو داود أبو داود yake cewa rawahu Isma'il wa Abdul Waris an Ayub Isma'il ya rawaito shi da Abdul Waris daga Ayuba daga Nafi daga Malik da Ubaidullah da Musa bin Uqba daga Nafi irin haka illa annahu lam yadhkur za'afaran he dai bisa ambace ba cewa annabi ya ce a kawo za'afaran a goge wa rawahu ma'amar ma'amar ya rawaito shi daga Ayuba wa asbata za'afaran fi shi ko tabbatar da za'afaran a cikin shi yace wa zakara ya ibn sulaim ya ibn sulaim razi ya ambata daga Ubaidullah daga Nafi ya ce alhaluk shi kuma turaren alhaluk ya ce a kawo nau'in turare ne kenan wannan abu daud yana mana tamyizin ruwaya wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza dangance da hadisan hadisi na 476 al-imam yake cewa haddasana yahya ibn habib ibn arabi haddasana khalid an ibn al-haris an muhammad ibn ajlan an iyad ibn abdullah an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbul arajina wala yazalu fi yadihi yana son bawan dabino bai gushewa a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala al-masjid sai shiga masallaci far'anu khamatan sai fi qiblatil masjid sai ya ga tohi majina a cikin alqiblan masallaci fa hakka ha sai ya goge ta summa aqbala ala nas sannan ya fuskanto mutane mugdaban yana mai hushi fa qala sai ci ayu surru ahadukum an yubsaka fi wajhihi yana burge ɗayan ku a ce an mushi tohi a fuskar shi ya ce inna ahadukum idza istaqbala alqibla dayan ku idan ya fuskanci alqibla fa inna ma yastaqbilu rabbahu ya san cewa ya fuskanci ubangijin shi ne wal malaku an yaminihi malaika yana daga daman shi yace fala yatuful kada yayi tohi an yaminihi ta damar shi wala fi qiblati ko kuma alqibla shi yace wal yabsuk an yasarihi yayi tohi a hagumkin shi auta ta kadami ko ta kasan diddigen shi fa in ajila bihi amrun idan wani lamari ya mushi gaugawa fale kul hakaza to ya aikata haka wa wasafa lana ibn ajlan zalik ibn ajlan ya siffanta mana yadda annabin ya faɗa shine an yi tufla fi saubihi yayi tohi cikin tufashi summa yurda ba'dahu ala ba'd sannan ya maido bangaren shiga bangare yanin yayi tohi a haka a jikin tufashi kuma sai ya goga haka yadda zai bace ba a ga alamun shi shine ya wasafa musu ga yadda annabin alaihi salatu wassalam yake ni hadisan baban nan ina gaba su karewa mu kuma muna da wannan diwanin na al-imam abi muhammad alƙairawani muna so mu shi na ganin zan mu takaita zan mu kwana tsakiyar babi zan mu tashi hadisi na 477 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi